يقول ذلك هكذا فزيهم تبسوا معناه تبل كافرين يا النبي ya kuru su ci wa ya tamata su dadi abincin duniya kawai shi ya ce abin shawa ka bar kafirai da wannan a duniya wa yuhimmul amalu kuma buri ya shigar da su ga buri kuma in an samu sai ciye-ciye kawai a ci a sha ba su da komai da kuma za a ba su tsawon kwana wuyawancinsu wa gairu nuna an limani kuma gaban limani to ka ba su su abincin kawai su shagalta da duniya kuma burinsu ya zo musu shi ne in sun ne tsawon kwana ko sun ne wani matsayi na duniya su samu amma fa sau ba hankali ya alamu da za su san sauran alabun da sai same su a ranar tashin kiyama wannan tun lokacin bai amuni da yaƙi wani wannan rubama wadda da zina kafaru a kisanta ya kamata mutum musulmi ya yi ka kyautata da tuma ɗan uwansa musulmi wata ran akwai kisa da ya faru ga shewa abdulkadir jailani tun yana yaro ɗan shekara tara yana tare da wasu manyan maluma guda biyu to a cikin garin nasu na bagdada akwai wani mutum ba a san shi da karatu ba amma an san shi da ibada kuma har mutane suna cin musu waliyi ana zuwa gunsu don neman albarka to sai wannan mai ilimi ya ce sai na je na tambayi wannan domin in kure shi kaga jiji da kai shi ɗayan kuma ce a ni zan je mu tambaye shi in ga irin amsan da zai bani na uku shi ne abdulkadir shekararsa tara yana yaro sai ce ni kan zan je in gan shi samu albarka gare shi to sai suka sauran su uku gidan mutumin da ake gaya masa bawan allah da suka zazzawarsa su kai sallama ba same shi ba suna tsaye sai suka bangon zauren ya tsage ya fi sai ta cikin bango ba ta koma zuwa sai ya zauna amma a fusashe ya ce kai malama ne kai ne ka ce za ka tambaye ni ka kure ni ya ce to ina ganin wuta ta kama ka kai kuma wani kai ne za ka zo ka tambaye ni ka ji wa irin an zanzayi ya ce kai kuma za ka halaka ya ce abdulkadir kai ne kace za ka zo ka gaishe don albarka to za ka yi albarka baya na duk a nan babga da baka manka to saboda kyautar su sai na kyau to ana nan ana nan shi mutumin da ya ce ya ga wuta ya kama shi shi kenan ana nan ana nan sai ya shiga sai ya bar malantakan ya bari ya bar malantakan ya lalace sai ya bar garin ma sai ya je wani gari da garin mishan na garin da ya ga garin ya je gun da dumishan din sai bala'i sai same shi sai ka ga wata anya sai nuna ita yake so to da ya lazumce ta dai ana nan sai Allah ya dora masa rashin lafiya a kasuwa da rana a cikin kuma Allah sai wani wanda ya san shi ya san gan shi ya yi mamaki kuma baya da lafiya ga shi zai mutu sai ce malam malam kai ne wannan ya ce ina karatun kai ce ya bata Allah ka sauke mana bala'i ya ce a duk ƙur'ani ya ɓata ya ce ba a duk ƙur'ani ba babu abin da ka sai aya ɗaya rubba ma ya wadu lazina kafaru la kanu musulmi da yawa kafirai da su so in sun je lahira da su wai mu musulmai ne to shi kenan ana halin haka sai ya ga ajali ya same shi sai ya juya da shi alƙibla yana ganin gabas wai ya mutu ta alƙibla sai bayan iya motsi amma an juya sai zama kaman kodi sai ya juya sai kalli yamma da haka ya mutu a cikin anna kuma duk karatu kan ya bata to ga shewa abdulkadir da ilani waka ilani kuma kaji har yanzu shekara fiye dubu kamar yau an hata yinsa kamar yau duniya kuma a cikin yana daga cikin manyan manyan kamilai a cikin waliyan Allah to saboda Allah kiyaye mu in ka ga mutum dai ka bar shi kawai amma kar ka binciki mutum don baka san abin da Allah ba shi ba
وما خلقنا من قرية إلا وها كتاب معلوم
وما أهلكنا بمهلكة من قرية وتا القرية با أنا نفي متانا القرية بمهلكة سبا إلا ولها كتاب سيتنا دا أجلي littafi rubutacce malumin sanne kowanne Allah ya san ranar da zai mutu to da haka ko ya kare su da kaɗan-kaɗan ko ya kare su da bala'i amma ba Allah ba ya halakar da jama'a wai ba da nufinsa ba ne a'a in sun sa'a mu Allah to akwai lokacin da Allah kuma zai saka matan jikumin matan ajalwa
ثم نجلاها ولا يستغفرون yin ummatin wata al'umma matar riku ba ta rigaya ba ta rigaya wata al'umma ba za ta jira ajalinta ba komin abu komin gumuruzu aka yi ba za ka riga ajalin mutuwanka ba komin wala sai ka kai ko da daɗi ko ba daɗi sai ka kai ajalinka wanda Allah ya maka kuma ba tashi nuna ba za a masa jinkiri ba don wai mutumin kirki ne Allah ba su masa jinkiri in dai mutuwanka yanzu ko kai waye za ka mutu in ko mutuwanka bai zo ba komin sabon Allahnka za ka rayu komin wahala komin daɗi za ka rayu an ce da Allah yana jirkita ma wani a masa ƙari da ya ma annabi Ibrahim annabi Ibrahim badalin Allah ne yana da fada kwarai a gun Allah amma da ajalin sai zo mala'ika sun ko masa yace yayi magana da mahaifin ka zo ɗaka na ne ko ka zo ne ziyara na mala'ika ya ce ibrahimu na zo ɗaukan kalli ya ce to me yasa baka zo kasar da nincin da ba sai ya ce ibrahimu inawa ne kamar makautanka a cewa inawa ne wanda ya mutu bayina inawa ne bayina yanzu a nan dai muka kida wanda muke karatu da su a nan da yawa ba su nan to kai mai baka san kai ma zai same ka ba ai haka da aka yi ana ce an mutu an mutu har mutuwar ta zo kanka saboda haka mutum ya kiyaye za ka ji wani ya mutu ko ka yadda ka ji da ka tsoronsa ko ka ɗauka ba komai ba ne to wata ran kai ne za a ce ka mutu Allah Allah za ta mana.
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون
kalu kafin makka suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya yi halazi nuzula alaihi zikin ya kai wannan da aka saukar da alkurani gare shi wannan magana da kake yi koyi Allah ɗaya ne illa kai da majnun mahaukaci ne yau ya za ka ce Allah ɗaya ne in ji su kana faɗan magana irin maganin mahaukata tun da kake cewa Allah ya saukar maka da Qur'ani kuma ya ce shi ɗaya ne ya ce kuma bishi to kai mahaukaci ne shi kamar yadda fir'auna ma ya taɓa gaya ma annabi musa ya ce inna rasulakum allazi usila ilaikum lamajnun wannan manzo da aka aiko manzonku da aiko gare shi wato banda shi ke to suka ya ce kai lamajnun kai mahaukaci ne walhasil annahu قالوا makalata sun faɗi faɗi biyu wanda daidaita kafin maka suka ce ma'annabi kai wanda ka sai an saka maka da wurare kai mahaukaci to waye waye a duniya zai ce ba zai ji abin da baya so ba kamar annabi ne aka zo a fuskansa aka ce kai mahaukaci to haka kuma Allah ta baraka wata ala sun ce na biyu kun sun ce ma annabi lau mata tina bil mala'ikati in kai manzo ne mai hana kawo mana da mala'iku in ka faɗi magana sosai su ce yi gaskiya ne to shi ne Allah ya mayar musu a ce ya ce ina na hannun zanen zuka mu lallai mun masa saukar da ƙulani ba ƙagiya ne ba mu ne muka saukar da ƙulani saboda haka ba za a danganta ka da hauka akan wannan ba waje
تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منزلين
da suka ce wai ko yaya ko in ga ake a saukar maka da alkur'ani a manzanni in ka zo kana wa'azi mala'ika ce eh gaskiya ne sannan mu gaskata shine Allah yake أي ما ننزل الملائكة ملائكة ما تنزل الملائكة با سوقد القرآن إلا بالحق سيد بسك أنك ملائكة با سوقد شيء سيد بسك سيد إن أجلنك يا سوق شيء ملائكة ليس أما بك يسكت ملائكة سوق با وما كانوا kuma mutane ba su zamo ba izan yayin nan lokacin da mala'ika ya sauko da azaba to ba su zama mun zaririn za musu girgari ba ba har so balle su yi magana a musu magana in ya sauko to azaba za saboda haka ba za a sauko da su ba mu nufi haka ba in ji Allah in na mu in na mu in ji Allah ya ce na hannu mu ne تأكيد لإسم إنا mu mu ne nazarta zuka muka sauka da Qur'ani gaskiya ba gaskiya da abin da yake faɗin gaskiya ne mu ne muka sauka da Qur'ani wa ina mu kuma lahu gare shi shi Qur'ani la hafizun masu kiyayewa ne da a kiyaye alkun Qur'ani daga tabjid canjawa وتاريخي kawar ba wanda ya ce ko mutum ya kaya wannan su ko kuma a rage shi wannan duk ba zai samu ga ƙorani ba ya sauko da gaskiya labi ma kudin da ba abinda kuke faɗi waktar hatin kuka kaga ba ma'ana ya gudata al'adar Allah a cikin halittarsa shi ba ya bayyana da mala'ika ba al'adan Allah ne wajen da mala'ika ba illa sai don liman yuridu hilakan in dai kana duniya kaga mala'ika to wanda aka sadai Allah yana niyan halakar da mutane wato wannan yana nufin da haka da shi annabi da al'ummarsa lilmi makarwa don saninsu wanzuwan duniya wannan ya hunzu min hannu kuma abin da ya sa Allah ya gambar mutane suna komai don zai fitar daga ‘ya'yansu wanda zai ɗinta Allah saboda haka ne kawai musu ba za don sun ce Allah saukar da azaba to Allah ba zai amsa ba don su in ba su kirki ba la'alla ‘ya'yansu za su kirki saboda haka ne ba a neman halakar da ɗan adam saboda hikiman Allah wadda gajar sannamin gablika hakikan mun aiko a cikin gabanka mun aiko manzanni da muka aiko su zuciyar cikin jama'an al'awari na farko mutanen farko ma an aiko manzanni cikinsu ba kai ne ka fara ba وما يأتيهم من رسول آتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون من رسول دقى منذ وما يأتيهم بايز ومسو إلا كانوا تسلموا يستهزئون سنة عزق ليدا منذ كما يد متعن ينكس كما عزق النبي to haka dama kafirai tun da haka suke sassi za yi tsaunuka bisa kamar yadda mutanenka suka mai walatin kanta wannan tasiriya ban haƙuri ne ma annabi ya san da abin ba a kansa aka soma ba yawwa ka zama ka zama ka ذلك نسلكه في قلوب المجرمين كذلك هذا yadda aka yi nan na suku muke shigar da wannan misali yadda muka shigar ma wancan kafirai su karyata ba haka yi muka shigar ma da wannan kafirai ma muka shigar da shi cikin kulubin mijin cikin zuciyar masu sabo daidai zuciyar kafirci take yadda wancan kafirin da ya wuce bara yake to wannan kafirin ma haka ne maganar sai ka ga sun daidai kamar yanzu yadda fir'auna ke ce manzon da aka yi hukumin mahaukaci mutanen maka ba karanta suka yi ba amma kaga sun ce ma'anin mahaukaci saboda haka haka ne muke shigar da isgili a zuciyar kafirai na farkon da na yanzu Allah sauke layo miluna ba su imani bihi da annabi ba su imani ba kuma ba za su imani ba وقد حدث سنة الأولين الآدم متانا دا سموتي هكا أكيه سنة الله فيه سنة الله كريسه كما تكريتا كما الآدم الله كما يمسو يسو كريتا توشيك لا يمسو عذابا كما سوء النباهم كما الله فتد سودك شر كبيرا تندى هكا الله كريسه هذا الذي هل أبدا مدير ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون
ولولا ذا فتحنا عليهم بابا من السماء وبا دغ سما لذلوا فيه da sun ini fi cikin da ya arjuna suna hawa mai Allah ke da nuna mu bi فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون
wato da Allah akan sun abinda suka faɗa nan da Allah zai buɗe musu kofar samaniya su hau su deko amma don kafirci ya tabbata ga sai wannan ba zai sa su bar kafirci ba kalu sai su ce inna ma suka yi abrama ai an basira mu ne aka toshe amma abin ba haka yi ba ko da Allah zai sauko bude mutu koban sama sau ba za su yadda ba ballanu bari mu kawun mutane manhuna wanda aka rinjaye su ana mana zaton abu kaza ne amma abin ba haka yake ba ko da sun hau da kansu sun gani to balle in ka ce za ka yi wazi abin ya maka zafi ne sai ka cutu don da ka faɗi gaske ne kuma a ce ƙarya haka yi
ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين
ولكن حقيقة جعلنا من سنيا بروجا burji bisa ma cikin samai burji har goma sha biyu da alhimlu wasauru waljauza'u wasur'anu والأزد والسنبلة والميزان وأقرب والقوس والدلو والجدي والدلو والهود su goma sha biyu ke nan to kuma wannan su goma sha biyun nan sai Allah ya sanya musu kuma wasu taurarin kuma guda bakwai wanda suka yi ɗauke da goma sha biyu to mu muka yi haka sai wazayyana muka kawata samaniya linnaziri daga masu duba muka kawata ta da kawaki da taurari idan ka dauka sai ga abu shudi da haske haske mai cikin wani abu haske a cikinsa to allah ya ce mu muka yi haka mu je وحفظناها من كل شيطان رجيم
wabin ramin kiyaye samman da yula na wuta min kulli sayan daga dukkan shaidan rajimin jefefe wato da mala'iku aljanu suna zuwa cikin mala'iku su ji abin da yake akwai su zo su gaya mabokai lokacin da aka haifi annabi isa sai aka hana su aka hana su hawa cikin samai sai sama ta uku to lokacin da aka zo aka fi aiki annabi muhammadu sai aka hana su samai duka bakwai to saboda haka yanzu ce dan to allah ya kiyaye saman da taurari wato in ya hau sama sai a jefe shi ya yi mun ya halaka ya yi kuma ya kauce da amma daga baya da aka haifi annabi muhammadu sallama sai aka hama su duka da jifa na shekan in ya hau sama sai tauraruwa sai ta ɓangasu daga samman sai ta zo ta same shi ko ta halakar da shi to illa sai dai mallita kasan wanda ya saci dai ji to da ya sata dai zo ya gaya ma bokaye fasahu shiramu shiramu biyu sai yula banda da bayyananya sai ta bi shi ta harbe shi kaukabin yuli karkararwa mai haske wai haribu ya ƙona shi aure su kuma ko ya huda shi aure minu ko kuma ya haukata da shi je ba can wani jejin da mutane ba zuwa aljani ne kuma ya haukata ko aljani ne an masa rauni ko kuma aljani ne an kone shi duk gaba daya to haka ake yi masu yanzu walalla والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود wal'allak ƙasa mun halicce ta ita ma madalla sai muka miƙa ta aka shimfida ta basarna mun shimfiɗa ta ne walƙaina muka jefar da rawasi manya-manyan duwatsu kafaffu alaiha kanta walƙaina fiya kai cikinta sai muka kakkafa duwatsu su ne suka zama kaman turke makasa don ita suna kan ruwa ne don kacce karkata da mutane to Allah sai kafe ta duwatsu la ta ta harfi yaliya ko motsi ba ta yi da mutanenta a nan maluman hai'a da maluman musulunci sun yi hannu riga don maluman hai'a sun ce ita kasan kamar kwallo ne ita take juyawa to maluman hai'a kenan amma maluma na musulunci sun tsaya yadda Allah ya faɗa don shi ya yi ƙasa dai ya halice ta na shimfidanta duwatsu ya kakkafa ta a kansu domin ƙasan kada ta yi motsi wa banna muka ya cikinta min kulce daga dukkan komai mawuzu ne abin aunawa idan mutane suna faɗan irin ilimin kimiyyar nan suna maganin wannan magana in ka ji sai ka yi mamaki su kuma sun yadda da abin haka ke yawa akwai wani ana yi da suna yin ko ko ko kowane sati cewa ita ƙasa dai a tsaye ta take ita take juya da mutane amma kuma sai su cewa yan ka shiga daga nan za ka karanta nan shi kuma Allah ya yi ta ne ya shifi da ta to wannan abubuwa ko suna jayayya da imani ko ba su yi oho amma dai abin da yake ke wa an badna muka zarfiya cikinta min kulli zaujin da kowane yi min kulli kai daga dukkan abu mawuzu ne abin awo wato malumin mukaddam kowane abu Allah ya tsirar da shi abauninne ne wanda ya kaddara ruwan da za a yi shekarar nan Allah ya san shi aune ke abin da zai tsirar da shi Allah ya san shi aune ke to saboda haka wannan ma ta ga sai akwai biyayya da mutanen da suke cewa za su iya ƙara ma duniya abinci ba za su yi ba kowane mutum da kowane gona da kowane ruwa ruwan allah ya san yawansa ya ƙaddara abin da zai tsirar da shi wadda ce mutum gunda ake dami goma zai zama dami ɗari kamar wadda suke rawar an sa taki wannan zance ne ba zai yi ba don shi wanda ya yi abin ga yadda ya fara sai dai in ya harba shi abin ya yi kyau ya ɗan karu amma a cewa saboda haka duniyar duniya ta lalace noma sai a ce sai da taki kuma takin da wasa kuma ga shi yana yin kuɗi sai saboda haka babu abin da zai karu ai da can duniya da take ba ta wani noman kawo komai kowa zai nema abin Allah ne to sai ka yawancin mutane sun noma abin da za su ci har ya saba amma kuma yanzu an ce ba haka ba in baka samu taki ba to ba za ka samu albarka ba kai da kanka kaddara saboda haka Allah bar mutane ba su samu takin ba ba su samu albarkan ba waje an na laku mun sanya muku ma'aishi kun rayuwa fiye cikin ƙasa wato mu muka tsirar muku da yayan itatuwa da kuke ci Allah shi ne haka wato bisimari da yayan itace wani kuma da ƙwayoyi kowanne kowanne kowane kowane gona Allah ya san adadin ƙwayen da zai yi abu saboda haka babu wani wanda zai fara wa man lastum bi razina da kuma wanda ba ku zama kuna arzuta su ba wasu wasu wasu bayi kaman bayin ku shi yake neman arzikinsa da kansa kaman dabba dabbobi su ne suke su tashi su je komi yawansu za su samu abin da za su ci dabbobin da kuma dabbobin nima dabbobin nima su ne raguma shanu tumaki awaki fahim da ma yanzu kuma Allah ne yake arzuta su kamar yanzu yanzu da ake ce makiyaya su zauna guda za a shuka musu ciyawa wai za su ka musu ciyawa dabbobin su suka ci in ka lura sai ka ji tari ne na shekaru da amma ba a so na kusanta ba Allah ya ce shi yake cewa da bawa da dabba da dabbobin nima shi yake ba su abinci da tsuntsaye wanda masu tashi da kifi masu yawa in kana da hankali ta girka kana ganin yawan kifi da ya fi kowanne halitta yawa a cikin ruwa agun da gona ne amma koyaushe kowanne kifi zai ci abin da zai isi masa kamar wani lokaci annabi sulaimanu ya ya ya arziki da ya masa yawa sai ya ce ubangiji na allah ka bar ni a rana ɗayan ciyar da halittanka ya ce su wanda ba za ka yi ba ya ce ubangiji na ka bani shi ke ne ce sulaimatu min sulla sai sulaimanu ya sa aka yanga dubban dabbobi raguma shanu awakai ta san yana yin tukwanensa allah ce tukwanensa na dahuwa kamar rumbuna ne manyan-manyan rumbuna a sa shi ke ne sai da ya gama wannan abu duk sai wani kifi ya ɗago bakinsa a cikin ruwa ya ce suleimanu na zo cin abinci ya ce to a ɗebo kaza aka taya gabansa duk ya haɗe a ɗebo kaza sai shi ɗaya ya cinye dukkan abincin shi ɗaya sai ya ce suleimanu na zo ka bani abinci sai annabi suleiman sai ya fari ya cuta da ma'alla ya ga tuba ma'alla ya ce to yau ka cuce ni a cikin kogin nan kullum kamar wannan abincin ina ci kan uku uku sare yanzu ka gaban na ci yau na ci daya to sauran halittar fa ne ce da ce da su sai su jada sai tuba ga Allah to saboda haka Allah dai a bar shi da shi da bayansa yawa shi yake musu arziki ya ciyar da su ya tufatar da su da kuma da kuma wai min shayin babu wani abu illa inda na hazaru sai dai taskan sana gumo ne madubudin kowane arziki yana yi mu kuma nazilu ba za mu saukar da shi ba illa bi qadar ma'lumin sai da gwargwado sananne duk abincin duniyan da gani a aure da a gudun Allah na shekara kaza wanda zai bayar da shi duk duniya Allah hasan misali kan gwargwadon abin da zai zama masara ga mutane zai ba su abin da zai zama alubazaranci ba to shi Allah ya san haka ba mai iya yin wannan sai shi Allah ila yujabu za ta hallaka kudratuhu in kuduran Allah da nufin Allah suka karatar da shi a cikin wannan magana akwai majazi wanda ya sanya saurin samar da abubuwa bil'agni wa jaliha wato da saurin samar da abubuwa da hankali da kuma sanya abubuwan a cikin taskan Allah والجامع بينهما سرعة الوصول يكشف معناه kowane abu yana hannun Allah mabudin abun na gun Allah ya yi wannan wato kinaya Allah ya nuna mana shi ne mai sauƙar da abin abin da Allah ya yi niyan tabbatarsa to shi gano sai tabbata kada ma mutum ya wahalar da kansa yin gai da garinsa bal yullabin masa a nemi mabudin a hannun Allah shi ne a nemi yardan Allah kullum dukanta da alheri da shari da babban abu da ganganin abu in Allah ya so tabbatarsa sai ya tabbata in bai so ba ko mun kokari aka yi bula a samu ba mu je
وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين
غير النريا من سكو إسكوكي لواجه أسنا بربرة تلقاه تنا بربرة مدكا إتاتوا ko kuma dukkan tsirrai ramta ma'u samari kuma ruwan sama idan ta yi barbaran sai ruwan sama sai haɗu to allah ya ce shi ne yake turo iska ya yi barbaran hadiri ya ɗauki ruwa ya kai shi kulle su iko allah sai bayan kana nan kana bukatar ruwa sai ga iska ya wuce da hadin sai ka shi cin yaso yammacin sai da ruwa sai kuma ga shi an wuce ya wuce ka nan to kowane abin Allah shi yake da taskansa wa na mai sama muka saukar daga sama ma a ruwa fa an kai na kuma sai muka shayar da ku da ruwan daga sama muka saukar da shi kuma an da abin da ku ba ku zamo bi hazini da lahu za ku taskanci ba nesa hazai mu biya dubu wato taskan abin baya hannu to Allah ne yake turo shi shi ya halitta shi shi ne in ya so ya shayar da ku idan bai so ba kuma ya wuce ku wa inna
وإنا لنحن نهوي ونميت ونحن الوارثون
wayanna mu in ji Allah da nan mu ne nuhi mukan raya wadda ya rayu wani mutu mutukan matar da wanda ya mutu wannan aikin Allah wani lura kuma mu ne masu gadon duniya duk mutanen duniya za su tare da dukkan duniyar da suka tara ga ta Allah ne dama mai gadon ta saboda haka albagu da mu ne muka sawa na rufin jami'ar halki duk talikai za mu gaje su ji allah
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين walakar alimna hakikan mun san almustakin nina wanda suka gabata min gunaku ai man takaddama min haƙi talikan da suka rigaya tun daga annabi adamu har yanzu allah ya san su yanzu ka za ka kace ma aikin allah za ka masa gwaninta ko ka ci gyaranka to duk ya sani da abin da za su ci da arzikin da za ku ci da talaucin da za su duk tun daga zamanin annabi adamu allah ce mun sani walakar alimlar mustaqim zira mun san kuma wanda za su zo ƙarshe al-mu'assir ta'assiri na ila kiyama masu zuwa nan ƙarshe har tashi kiyama Allah san su kamar yadda aka yanzu ake yi ake da san wai jama'a da su yawa su rasa abinci Allah bayan nan ne tun da duk wanda suka jima tun da Allah ya san yawansu ya san yawan arzikin da abin da za su kowane shekara har yau kuma daga nan har mu je mu mutu duk wanda duk ka gan shi ya zo duniya Allah ya shirya masa arzikinsa ko kaɗan ko mai yawa kuma ikon Allah ne kama a ce wani mu an yanki da arziki wanda talauci to wannan haka Allah ya so amma ba wai za su rasa ba don an ce wai gudun da talauci ba za su rasa abin da ya kaddara musu ba kuma wanda aka ce suna da yawa to su ma ko kasan da take da arziki ta ci gaba to da sanin Allah ta ci gaban saboda haka ba wani agwanintan su ne ya sa suka ci gaban ba abun da aka ci gaban ma za ka je za ka samu matalautar matalauci yadda ba za a iya abin nan ba kamar yadda kamar yadda wanda yake kamar yadda gunda ba ci gaban za ka samu wani ayyayi arziki har ya gagara yanzu ga shi kamar mutum a najeriya mutum da an ce dan gwatinin nan yana da dukiya ba dala biliyan ko goma sha da suka faɗa kwanan nan shi da yaushe aka haife shi yaushe samu Allah ne tara masa komin wayan kuma ba za ka yi arziki ba in bai maka ba akwai ɗaya kuma a musamman da shi shi ma yana da dala miliyan na ko uku da biliyan ko shi ma a gasu duk a nan kano ka duba da yadda wani kuma a kano talauci talauci sai dai mutuwa ne kawai ba zai ba amma talaucin na nan su kuma wannan jin masu akalwar don ka duk samu dangoten nan ko ka samu musu abu saman din nan sai ka samu ba su yi noma noma ba ba su yi kaya kayi ba akwai tsoron da suka daukan kaya kayi har kayan mutum ya tattare da ka mutum ya tattare da daukan kaya bai yi arziki ba sai a yi wani yaro a unguwansu ya yi arziki to to shi ne allah ya ya san kowane abinda wanda suka bata da wanda za su da arzikinsu da komai Allah shirya musu ka san yanzu yara ba san daukan kaya ba za ka kan mutum har ya karkace don kaya yana ta bin kasuwanci bai san komai ba har ya mutu kuma wani ya tashi haka kawai kamar da wasa sai arziki ba wai wayo ba ne sun ce walau kanatil arzaku tula alal hija halagna izan min jahalihin al-bahayim da abinci arziki mutum Allah ya kan bashi akan wai hankali ne mai wayo to yace halagna izan min jahalihin al da dabba don jahilci su sun halaka da ma dabba wa zai nuna masa wannan abincin ka ne wani ba abincin ka bane ba ya ce nuna dabba ba mai nuna masa to shi ke Allah mun gode maka Allah ka samu yadda da ikon Allah duk rashin yadda da ikon Allah nan shi yake sa a ke wahala wayan na baka ka san ubangijinka kuwa shi ya su zai tara su duk da mutanen tun dajin da mutanen yanzu da na masu zuwa ƙarshen duk Allah zai tara su zai hada su a ƙasa ɗaya a fili ɗaya don shi Allah yana da hikima kuma ya sani kowane za a zo a kawo su goje lallai ƙara laka an nusa na ai za su fata ubangijinku mun ce ubangijinka zai taro su duk talikai gaba daya domin shi Allah mai hukunci ne a cikin aikinsa alimu masani da talikansa ya san wanda ya kamata ya azurta da wanda zai talauta ya san wanda zai sa masa cuta da wanda zai bashi lafiya ko ya bashi cutan don lafiya ko don da ya bashi lada akan ya jarabe shi amma da shi ya san wanda zai masa haka wani kuma ya zo ya tsawon kwana aini wani kuma ya zo bai tsawon kwana ba to duk Allah ya sani kowa in ya zo kan arzikinsa sai ya ya cin arzikin sai ya kare
خلقنا الإنسان من صلصال من حمل مسنون
ya koma kuma ga halittar ɗan adam malakar adam nan hakikan mun halitti mutum jinsinsa mutum ɗin ana nufi da adamu shi ɗayansa ko kuma jinsin ‘ya'yan adamu da yawansu min salsali daga taɓo bushashe mai kaya yusma da wasatun wanda ake jin sai sun kara ga yace an kwasa an kwankwasa sai a ji ya yi kara amma kuma shi din ma mun hamayin daga yumbu ne wanda ya rubebe ya ruba mazunin wanda ya jirkita sassanin din nan wato hawan halittar dan adam hawa hudu ne tun daga shi ya adamu din kuma har zuwa mu farkon adamu da ya turbaya ne sannan aka kwaba ta da ruwa aka ɗebi ruwan na ta ko'ina da mai zarki da mai daɗi da ruwa gurbatacce da ruwa mai kyau duka sai aka kwaba sai zama dinar in ya zama wuta goge da sannan allah ya bashi har shi ƙasan har ya rube ya zama baki ta ga ya zama hama'in mamurin yin buke da ya buce bayan an daidaita halittarsa da aka daidaita shi ya zama ya zamo sansanan yana kara in an kwankwasa shi wannan dai taɓar to shi ne aka buwa rai gare su bayan kwana ɗari da shi shi annabi adamu sai da aka shekara ɗari da shi aka yi to shi ne ya zama mu kuma farkon mutum yana mani kwana arba'in yana gudan jini kwana arba'in to haka dai sai sai ran da ya kwana arba'in ɗari da arba'in to a ranar za a hura masa rai wata hudu ke nan to a nan ne za a zo a hura masa rai to wannan shi ibin saboda ya ga wannan halittar adamu da aka yi jikin nan shi ne ya raina shi والجنة والجنة
والجان خلقناه من قبل في سموم والجنة الجني كما وبن الجنسين إبليس halagna mun halice shi mun halice shi min gaulu gaban halittar annabi adamu tun ba halice annabi adamu ba aka halice shi da amma shi lokaci ɗaya ne aka yi shi min narin samunu daga wuta wanda take mai huda ƙasa wato wanda wuta kawai dauci babu hayaki ba komai wanda in ka ɗan kunanta kana taɓa sai ka ji ya tattashi da cikin kafan jikinka to ce shi aka yi ce a lokaci ɗaya annabi adamu kafin a yi shi sai da aka yi shekara ɗari da ishe kafin ya rayu amma shi shekaran a lokaci da aka yi shi gaushin wuta kawai aka maidaita shi to saboda haka da aka yi haka shi shaidan da yake ya ga halittar annabi adam don abun ne ake rasa arziki kaga na san wane tun bai yi kaza ba to shi kuma ya zo ya yi kaza nan kai kuma ba kai komai ba a duniya kana nan da sani ya ce wa yi tsakanin rabuka قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمل مسنون ka tuna yayin da ubangijinka ya faɗa wa mala'iku ya ce in ni jayi halibu zan yi zan yi wani halitta zan halittu basharar jiki min sassalin daga wannan ƙasa mai ƙara wanda aka yi shi kuma min muhammadu daga yin umazuni wanda ya rudi fasa sabatu amma idan na daidaita shi na gama halittarsa wani fatu na hura masa min ruhi daga raina raina da guna basara ya zama hayyar mai rai wai lafatin ruhi an raba jikin jikin ya ce min ruhi saboda ɗaukaka annabi adamu to idan kun ga na yi haka kaga wula wasa ne ku fadi kuma su sujuda kar ka dubu dadewanka a duniya a abinda Allah ya yi a bayan ne shi in shi ya yi nufin ya samu girma sai ya samu girma
فسجد الملائكة كلهم أجمعون
ta fasa jini mala'iku mala'iku sai suka sujada kullum dukkansu ai man'una gaba daya fihi takidani akwai takidi guda biyu da kullum da ainihin sai suka dukan suka sujjada amma sai wa illa
لا إبليس أبي أن يكون مع الساجدين
illa iblis sai iblis shine uban ajali ya zamo da yana cikin mala'iku sunansa zazila an ya kone ya zama nan man sajini tare da masu sai su shi ba dai ba to kaji gun da ake samun girman kai ƙala
قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين ƙala allah ya ce ya iblis ka iblis malaka me ya same ka allah ta kuna ba za ka zamo masajin tare da masu gaya wanda kuma da na ce muku zan yi halitta in na yi halitta jiki da na ɗan adam ku fadi ku masa sujjira to yanzu ga shi na yi sujjira na halitta na ce ku yi sujjira su yi to kai yaya iblis rabbi ƙala قال يا مقل لأصبر لبشر خلقته من صلصال من حمل مصر
ƙwari sai ya ce ai lama kuma ni ba zan zamo liyasu da yin sujjada ba layan bajini bai dace min yin sujjada ba liba shirin ga wani jiki da halitta ina gani ta halitta ta kancer masu jaba zan yi ba kaji gun da ake samo taurin kai ba zan yin sujjada liba shirin ga mutum halatta huka da halitta su ina gani min sajani daga ƙasa yumɓu wanda yake mai ƙara min hamayin daga yumɓu masu nunin wanda ya jirkita a ba zai yi wannan ba ba zai yi ba to mu je قال فخرج منها فإنك رجيم Allah ce to haka ne ka su ka fita daga cikin aljanna ko kuma daga cikin sammai bayan da kai da jimin jefaffe ne na kore ka daga cikin rahama ba tun da ba za ka yi ba to na kore ka daga rahama inda taurin kai ne to to to to an- an sa- an saka maka da fadinka mu je وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين wa ina laika lanata tsinewa na yana kanka ka tabi a tsinin ne ila yau mutini har ranar sakamako kana tsinin ne saboda haka sai dan bai zai samu tuba don Allah ma ya masa baki ya ce ya tafi a tsine kala قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون kala sai shaidan ya fara ya rabbi ai rabbi ubangiji to fa yanzu ni na yadda zan tafi a tsine amma fa yanzu ni kamar sauraro ila yau mai usahara nan da za a tar da talibai domin ina so zan yi farauta a cikinsu da shi ke nan lallai ya yi nufin da haka shi ba zai mutu ba har abada da haka ke so shi ke nan Allah sai masa jinkiri ya ce a ran tashin kiyama za ka mutu a wani farin wani farin ya ce lokacin hulun kaho na farko to za ka mutu yauwa to shi ke nan sai ya fi da haka shi ne kulin kaho na farkon shi ne aka ce idan iblis mala'ikun azaba suka zo masa a duniya in ya gansu zai gudu sai ya je bangon duniya gabas sai ya warware sai ya ga mala'ika yana bin yana tare da shi ya gudu ya yi gaba sai ya je bangon duniya idan ya je in yi wawa sai ga yana tare da mala'ikan mutuwa ya je bangon kudu ya je bangon arewa shi kenan sai a ce masa a sai shi da kansu sai ya zo kabarin annabi adamu ya ce kai adamu ka ga saboda kai allah ya lalini to sai allah ya yi ilhama ya yi ilhama ga mala'ikun sai ya ce to in kana so ka masa sujjada a yanzu za a ɗauke maka la'ana sai ce har a lokacin ai ba zai taɓa yin haka ba ta yi saurin kai ƙarar in na kai ce to kai a kai minar mundar na ka cikin wanda aka musu sauraro ila yau min waktin malu har zuwa lokacin ranar lokacin sananne shi ne hudun kaho na farko kafin na biyu wanda lokacin kowane abu ya mutu to annan ne a jikin kabarin annabi adamu za a za a ɗaukiransa za a ɗanɗana masa zaben mutum farko da na ƙarshe ya yi ihu wanda da duniya duk akwai wani rai da ya mutu don firgita amma ya ce shi ko a yanzu ba zai masa su ba saboda Allah ka raba mu da girman kai da taurin kai
قال رب بما أغويتني لأبينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين قال سيتي رب أبنجدنا بما أغويتني دومين هلكا ندهك كمين هلكا دمي بنوائك لي da halarkar wanga gare ni alba'ul kasan wallahi saboda halakar da ni da kai to zai nan da lahu su ƴaƴan annabi adamu da jikokinsa zan ƙawata musu filalla bayan ƙasa sai na ƙawata musu sabon Allah wala uyanum sai na halakar da su ajma'i na gaba ɗaya illa ma kuma yace illa ibadaka minhum al-huda sai dai bayan ga wanda ka tsarkake su ni ka su Allah ba zai iya bashi ikon ya halakar da su Allah ka sa mutu bayan cikin bayan ka tsarkaku mu'minai
قال هذا صراط علي مستقيم قال Allah yace haza wannan siradun tabarki ne alayya kaina mustaqimun mai kike halakar da iblis wa hanya ne a zan alƙarfin don Allah ya alƙawari da saura wajen إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا إلا من اتبعك من الغاوين
Allah ya ce ina ibadi ka san bayina inna ibadi ka san bayina muminai masu imani masu ikhlasi laysa laka alaihim musulman ba ka da wani hujja kansu ba za ka iya bazu da su ba Allah ka sa kada iblis ya iya halakar da mu lokacin da shaidan ya ce ma Allah zai kawatar mana bayan ƙasa sai ya halakar da mu duka sai dai bayan Allah wanda suke tsarkaku to shi ne Allah ya ce su kuma ba hujja na ala gairu mukunasina wato hujjar nasa yana wani masu tsarkake Allah to sai ya bayyana shi Allah ta ala laisa lahu sultanun ala hadin ala ahadin min ahadin min ibadi a yanzu shaidan kai ya sai ga annabi shi shaidan baya da hujja akan wani daga wani na bayan Allah balle ya fasar da su Allah ka taimake mu
وإن جهنم لموعدهم وأجمعين wa inna jahannama ka san jahannamu la mawidun shi ne matattar alƙawalin haduwansu ajma'i na gaba daya jiya kuwa mun fani lokacin da suka ja- shiga jahannama ya hudu hudu ba ko ya ce Allah ya muku alƙawari ni kuma na canja muku saboda haka kar ku zarge ni kowa ya zargi kansa to aljanna a wuta ita ne mahadansu gaba daya la ha sab'atu abwabi لها سبعة أبواب
ita لكل باب منهم جزء مقسوم
la ha sab'atu abwabin tana da kofa bakwai ita wutan udushi bakwai ita darakatu ne kasa kasa kasa to nan ne kofofinta daga kasa a yi ka- daga sama a yi kasa aljanna kuma darajatu ne kamar hawa ne na gidan sama Allah ya sama sama sama haka Allah Allah ba mu aljanna likullin likulli babin ga kowane koba minhum na su kafirai akwai juz'un yanki maksumin abin rabawa kowane kafirci ma da irinsa kafiri ne ma da kafiri a gabansa to saboda haka kowanne akwai wanda suke suke da da da da- da- suke da wa ala madaukakiyar shi ne jahannamu nan ne za a samu mutane masu saƙo mummai Allah kiyaye sannan kuma larza a nan za a samu yahudawa sannan hudama nan ne za a shigar da nasarawa sun masa'ira sai kuma sa'ira na mutanen sabiyawa addini tsakanin yahudanci da nasaranci sannan sakara a nan ne za a sami majus wanda ba su san Allah ba sannan abutan jihim sai kuma jihim na masu bautan gunki sannan hawiya ƙasan gidan ƙasa can na wuta to a nan ne munafukai suke Ka- munafunci yana da wuni a a- a cikin wutan jihannama ma munafukai su ne suke can ƙasa da nisa allah su kiyaye mu da munafunci to kowanninsu yana da yanki ya- wanda mun yankawa Mm.
إن المتقين في جنات Nun da mufan mufana ne صدق الله العظيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى معنا وإياك إيماني على خير وحضور معنا.
amin yace malam ni ne nake da gidaje kuɗin da nake karɓa na haya a shekara ne amma wata daban daban yaya ne za a yi in fitar da zakka sai kuɗin sun taru in haɗa da kuma nawa ne ya kamata in fitar da zakka
shi ne yake da nune gidaje kamar gidaje ko guda hudu yana karɓar kuɗin haya wanda ƙasa zai kai miliyan ɗaya a shekara haka idan ya karɓi kuɗin haya nan ya zai fitar da zakkansu
wato in in gidajen haya ne kamar ɗan kasuwa ne mai biyu wato gidajen hayan duka lokacin da ya karɓa lokacin da zai ba da zaka sai yana iya haɗa su duka ya ba da zaka ba sai ya raba na kowanne ba sai dai yin akwai wani daga cikin masu hanyar yana ganin kudin hayansa ba fita to in zai fi da zaka ba zai da shi ba sai ya karɓa amma dukansu zai iya haɗawa ya yi zakansu
ce kamar a naira nawa ne a wani miliyan ɗaya ne ka samu a shekara to in miliyan ɗaya ne naira nawa ya kamata ke da tsakan miliyan ɗaya to an miliyan ɗaya ne zai ba da dubu ishirin da biyar ne ya an kasa nawa kenan dubu ishirin da biyar an kasa nawa kenan a arba'in to zai zama dubu ishirin da biyar to shi ne da kansa
sai ce assalamu alaikum Allah ya baka da mata shi menene ma'ana da kuma fa'idar sanya sunan Aliyu Hajjatu
alif Aliyu Hajjatu
wato aliyu dinnan a cikin sunaye duka banda sunan muhammadu babu da ya kashi domin shi aliyu din manzo Allah ne ya sa musu sunansa aliyu amma da uwansa sunan da ta sa masa haidaru tun yana ɗan jinjiri wai mai jiri annabi sai ce a ba haka ba sunansa aliyu maɗaukaki to annabi ne ya canja masa wannan sunan mahajjata kuma suna ne na larabci amma na musulunci shi wato mahajjatu shi ne kyakkyawa shi ne kai nufi da mahajjatu mutum mai kyakkyawa mai kyakkyawan hali shi ne mahajjatu a surun bai yaren abin da ne yaren mutanen senegal yawa surun bai wannan kuma shi ne wai tagwaye amma da yaren mutanen senegal
ya ce assalamu alaikum malam ya yi daidai idan almajiri yana ba ya dinga cewa Allah ba mu samu idan babu kyau faɗin haka to me ya dace almajiri ya faɗa ya zo ba ai wannan ma kalmar shi ne abin da ake so a mai barari kamar cewa yake allazi wahidu ina nema ka- ina neman taimako da wanda yake guda daya waye daya to shi ne allazi wahidu in ya ce kuma allah ya ba ku mu samu wannan kalmar mata daidai su din ma da suke da shi din yake nema gunsu allah ne ba su sai wanne kuma shi ne wanda Mhm.
sai sai ce malami ne na yi tafiya sai na zo ina yin sallah a za a kasar da na yi raka a farko na zo kawo na biyu sai na fara jin kamar raka a ɗaya ne nake kawowa sai na kawo na uku na yi sallama na yi baki Mm.
yawa wato su zai baki shi ne na yi daidai daidai ya yi daidai
wanda ce assalamu alaikum malam lokacin da aka fara karatu na neman addu'an Allah ya bawa ɗana Sabi'u ah, sauki to Allah ya masa rasuwa yau nake neman malam ya sashi addu'a Allah ya gafarta masa Amin. Allah ji kansa Allah ya masa rama Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu Allah ya gafarta ma iyayen iyayenmu Allah ya gafarta wa malamanmu Allah ya gafarta wa malamansu Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu kwanciyar hankali Allah ya rufa mana asiri abinda muke nema na alheri Allah ya ba mu abinda muke tsoronsa duka na sharin duniya da na lahir Allah kiyaye mu Allah jawo mana alheri Allah kare mana shari don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam الله لا إله إلا هو الحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الأرض يسأل الله باسمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يريدون بشيء من سنه إلا بما شاء وسع كرسي سماوات الأرض Allah kiyaye mu Amin.
Allah kiyaye mana mutuncin mu Amin.
Allah kiyaye mana addinin mu Amin.
Allah kiyaye mana gidajen mu Amin.
Allah kiyaye mana abin da ya mallakar mu ana gidajen mu Amin.
Allah kiyaye mana ƴaƴan mu Amin.
Allah kiyaye mana jama'a mu duka Amin.
don albarka na bisa sallallahu alam nashra wa tasaddara rabbana an kuntu kullu bi'an balagha ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله يا من لطفي Amin.
الله سوق mana bukatunmu Amin.
Allah sauwa mana duk abin da muke nema Amin.
Allah sa mana ‘ya'yanmu na musulmi abinda suke nema na ilimin addini da na zamani da sana'o'i Allah ba su don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya raba mu da wahala Allah ya raba mu da wuya Allah ya ba mu da bakin ciki a duniya da lahira don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam inna hadha خير من ألف سنة من كل أمر سلام الله كالبكتيم Amin.
الله كمن البركة Amin.
الله كسامن البركة Amin.
abinda duk muke nema Allah masa albarka abinda duk Allah ya ba mu Allah masa albarka Allah muna roƙonka Allah ka saukar da albarka a ƙasashen ƙasar ka saukar da albarka a garinmu ka saukar mana da albarka a gida angoyinmu ka saukar mana da albarka a gidajenmu Allah ka ba mu albarka a hannayenmu Allah ka sa albarka a gare mu don albarka a nabi sallallahu alaihi wasallam الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Wanda ya ce a yi addu'a wa ɗansa nan.
أوه.
Wanda ya ce a yi addu'a wa ɗansa ne ya rasu.
أوه.